kuma hadisin duk da sun inganta kashin shi yawan kwanar ruwaya sun nan to mun ta inganta wajen mu ba yawo amma ni ba matsala ta akara wahala eh to ai ita wannan ita wannan ita wannan shi isnadin shi isnadin ko da wannan isnadin ne ku a wurin ku inganta shi ne za ku a kuma magana hali idan ka ce magana ba ka ma wani kan ilimin hadisi akan wannan wata jalan zan fito maka da irin matsalolin a kan cewa
al'ayi ana gani na ga wannan ba matsala ba ne ne yanzu akara wahala sun da ne ke ba eh no hukuncin da manzon Allah ya yanke akan cewa wannan abun bata ne mm wannan wani mutum mutum wani mutum daga baya ya zo ce wannan abin da wannan mutum ya yi ba bata wani shari'a ne mm shi ne suka nuna mutane masa
ta mun ga wannan bai ko fara ba kai ba kan wannan.
abu ma fara ba da yanzu in gaya ma cewa dangi tsakanin wa'annan nasoshi Na.
ka ce kuma ba sannan ka ce ba ai wannan ba a yi nasi ba ba mu kayyade a karan kallon to nasi nasi mun ayyadi a wani lokaci aka yi shi eh wanne ne ya fi ya gabaci wani tsakanin tsakanin tsakanin faɗin amma da tafsir lafiyatul bagiya da wannan aya da Allah ya ce wa kullal qiyam sama kullum Za ka- tsakanin aikin amaru wanne ne a gaba kamar wannan kashe amaru wanne ne last wanda hukunci ke tabbata a kansa
to wannan wata dabara ce ka zo ita kan kallon irin dabara kai ma muke magana akan maganar nasi muqayyidi da da wanda ke to sai na gaba ka fahimci ne nake ne ba haka bane sai na mutum wani abun karara ba haka bane wannan tsakanin kullum mm da kuma wancan nasin da wannan azzalimi aka waro daga cikin wannan dan Allah wanne ne aikin karshe a ba aiki za ka ce wanne ne Zalimi faɗin ba ƙarshe wanne ne faɗin wanne ne ƙarshe faɗan karshe faɗin ƙarshe shine wa kullum wa Ah.
adalci domin wannan kai da kan ka faɗa cewa tun lokacin gina masallaci annabi ya faɗi wannan wani magana abun ya fa ashe wanda zai zama hujja kenan wanda ya fara a ƙarshe in gano mana a ba wanda ya faru ba Ah, ba haka bane ba wanda ya fara a ƙarshe a'a annabi ne fa yake ba da shari'a ba kai ba
shi kansa- Qur'an nan daga bakin Allah zamu ji shi Cewa- hadisin daga bakin Allah zamu ji shi Za a yi ya faɗa koyarwa.
hadisin nan a shekara ta farkon da aka zo gina masallacin Madina za a yi wani abu ayan nan ta sauka lokacin da lokacin wannan lokacin ya huce da yawa ya faɗi wannan aya eh mu annabi ya tafi ya gita da wancan hukuncin akan wancan ya faɗe shi akan cewa za a yi kaza kafin ai shi na gaya ma wanne ne da ayar da hadisin wanne riga zuwa wanne ba amsa wanne riga zuwa ai wayo ai wayo hadisi sun tabbata da yawa akai ba kawai ana gina masallacin Madina ba Mm, bayan nan ne ba kawai ana na ɗauko maka ne wacce na ake gina masallacin Madina To.
wacce Bukhari ya kawo misali ko haka bane eh haka ne.
yawwa Wannan Bukari ne ya rawaito ta gina.
eh ta gina masallacin Madina Mm.
amma idan kana so mu buka ta Mm.
mu ta yin sai mu samu lokaci mu ga ruwayoyin yadda suka faru da yawa Mm.
da bayan wafatin wa da bayan gina masallacin Madina da wanda suka faru kafin wannan ko bayan wannan Eh.
duk sai mu ga yadda ruwayoyin suke Ku tafiya bari ka ji akar wannan ni na ga tunda kai akwai wata ma manufa da manufa da na ɗauko da mutum za ka iya samu cewa kai ruwa ya kusa sun ko ruwa ya Ah, ya kusa zo.
ko ruwa ya kusa ya Ni kora amma ba na hannun ta nan ne ba.
to abin da yake so ka fahimta shi ne a ni a guri na ko in ce da ni da kai duka mun yi tafaki kan sha ma'auya musulmi gaskiya ne haka ne kuma mun yi tafaki cewa ma'auya sahabi ne na Allah wani ita ba ke ba kai a wajen ka ba sahabi ne ba sabi bane ba wani
ba sahabi ba ne ba sabi bane ba wani irin irin dai irin su ba ce wacce manzo Allah ya sa Abu- Abdullahi bin Ubay irin sabon sa ne irin wannan ce ne a wajen ka ce sabi To, ana kama kan jalai Bukhari yake cewa za a zo sahabbai na ranar alƙiyama a sa wuta to to in dai irin wannan sahabban ne a shi shi shi ka gane shi wannan hadisin ai wannan hadisan za ka ce eh wannan hadisin akwai Amma wannan dai mutum aka fi na amma Sahabi, sahabi na imani sahabi.
baya ɗaya daga cikin wanda ke lissafa su eh shi ma yana ɗaya shi ma wani in dai amma irin wancan soban ce ni ma na da sahabi
to nan ai irin wannan abin da ka faɗa da kamata a iya ce wani abu ya faru wanda wannan abin ya fito fili a cikin sa ya tabbatar da wani ba sahabi bane yanzu kamar bin bin bin bin bin bin mu a sallu wurin ai an duk faɗa sahabi duk sahabin annabi Mm.
baya kira zuwa da wuta duk sahabi Mm.
baya kira zuwa da wuta sahabi na gari.
sahabi na gari to baya zuwa kira ya kira zuwa ga ga wuta ga jahannam wata jahannama to wannan sifa ce ga imani da muni to idan kuma ya zama ya afku kan cewa wani ya yi wani aiki ga shi yana musulmi amma sai yi wani aiki wanda wannan aikin kira ne zuwa ga wuta Ka fahimta?
yake kuma ya tabbata a kai Ah.
ba kuma ruwatarwa ya ce ya zuwa wannan magana ta ba wata ruwaya to abin ganta kan mu ba zama a'a ba ai kai ne ka ka hada ilimi da to kai baɗi in kai ka kawo ni ta shine an fa ba wannan ba hujja bace da ni da kai idan muka yi haka ban yi wa ilmi musulunci adalci ba ni da kai wallahi idan ka ban yi musulunci rika bayani adalci idan da akwai takaddurin da eh ai shi ne ga maka ce ni da kai muka wanda yake rawaito takaice wannan magana sai na gani ko sai ka gani da yake mai cewa yayi tubar kan wani abu da yake eh abin da ya tabbatar mana da wannan shine haduwar da duk sahabbai suka yi akan cewa Wannan shi ba- sahabi ne wannan ba gaskiya ba.
haduwar da duk a ya ba gaskiya bane ba ba ai misali eh duk sahabbai ka kan ba wanda yake abdullahi da wai bi sallallahu alaihi wasallam a duk sahabbai a a Allah ya faɗa Qur'ani a shi ma manzo Allah ya ce ya cire wannan yace shi ma ce azzalimi mai kira zuwa bauta a a zai sahabi zama kace nace Ba maka haka duk bane.
sahabi baya kira zuwa bauta yanzu Yace idan yanzu yanzu Buhari ya rubuto a cikin sahabbai dukkanin su mu'minai ne Haka ne.
ingantattu daga shi ma mu'mini ne wallahi wallahi shi ma Hajjin mu'mini ne mu'mini baya kira zuwa bauta shi ma mumini ne shi ma mumini ne yanzu misali a cikin sahih bukhari babi fa aka yi musamman kan malakin muawiya a ciki ya kawo aka ce masa abdullahi bin abbas aka ce ga muawiya sun mun ganshi yana sallah na wuce da ka Daga Abu Bakar Ibn ta ce da an fa innahu qad sahiban nabiyya Abi.
yanzu anan bai tabbatar mana cewa sahabban manzon Allah bane ai kalmar suhu ba ita kadai Mm.
kan sahiban da biya akan Allah kalmar suhu ba mujarrara ita kadai Mm.
ba ta nuni da cewa wani kaza mutum ke kalmar suhu ba mujarrara ai ko ba a taba samun mutumin kirkin da ya kai sahabi ba Ah, lafazin wannan jumla kasuwa ne.
jum- jumla su ba a ce wani sahiba eh wa- ba- da'ahu fa innahu qad adraka akan ko Allah alqur'ani lahu idrakun eh irin yadda malaman hadisi ke faɗa lahu idrakun da an faɗa magana ta daga tauci akan maka Allah arnawa arnawa alqur'ani ya ce musa ba ne inda kalmar suhu ba ce zalla ita kadai to ayin Allah Allah ce ma dalla sahibukum Mhm.
wa ma gawa to ma dalla sahibukum Mm.
wa ma gawa to inda kalmar suhu ba ce mujarrara wahadaha mm ba ta fitarwa makar to makalla yanzu nan da da har na yake
su a su ake cewa Allah ya biyo annabi baya Allah ya bi shi Allah ya ya manzo Allah ba dai yake faɗa ba a'a ita wannan ayar da kaza da arna Allah wannan jin eh da arna Allah yake da Allah Da arna Allah yake.
to ayin aka samu wannan tafsirin haka yi ka buɗa wannan gani a'a ne na kan ka ko fito mana da Allah zancen ya ce zai hukum Eh.
a gurin shi ke kalma ba ce ba ce mu jarrada ita kadai eh a'a eh duk wannan ba shi bane a da wa Allah yake wannan magana su ake cewa annabi ya ya ya faɗa cikin zawaya su ake cewa annabi ya faɗa cikin zawaya mhm
su wa tambaye ka ne a'a Allah ya ce musu rabi da cewa Mhm.
dan Allah nan mm bai bata ba to sauran karin wannan su kalmar su ma zalla ba wa ma gawa mm su Allah ya tambaye ta to Ko sauran su Allah ya tambaye sauran ta.
sahabi ne Sa- su ma Ina ce sahabbai shi su ma kuma kalmar sahabbai su kana kawo min kalmar suhuba Mm.
ne nake cewa kalmar suhuba ita kadai Mm.
ba ta wadatarwa duk wannan mun ma kare shi a tun farko tun ga na yi maka magana cewa ashab ma sa ashabun malikin da sauran Wannan, sai dai ka kuma da gane.
wannan to amma ka gane an yi na magana a Dan- istilahin dan ko Abdullahi na ba ka ya ce a'a abubuwan da biya.
to a nan wannan da istilahin ke nufi ko kuma da da da lugha yake sai an duba an gani
to ai mu duk da aka duba sai aka wannan istilahin da yake magana istilahin ne ba ba su ba ba su ba da abu abin Allah yake cewa sahabbai na shiga wuta Mhm.
kuma wanda baddalu wa ghayyaru ba a ba a da rasulullahi to ka gani baddalu wa gayyar kuma sahabbai ne to ai dama wannan abu ne a fili me aka ce a kan me aka za ka ji sharfin su ma ayan ce sai mutum ya mutu akan imani a tarihin nan sahabi duk sahabi mun ne ba eh kuma sai ya mutu akan imani sai ya mutu akan imani a'a yanzu wannan riddar wannan riddar da kake kina magana akan ganin ta shi ne ce wannan wannan riddar da kake magana akan ta cewa eh, sun yarda bayan ka Duba kuma eh sun yarda bayan ka sai na buka biyaki wayanda suka yarda ba ya yarda an samu mawuya cikin su Eh, ba ba shi a ciki to amma kaga wa- watan tubar watan tubar babu an ita.
kulle kofar shiga shiga haramun kenan da fada cikin jirka a'a ba haka kake To, shi ne.
ai ba ce haka ba da To, alhamdulillah.
ai dama kowa yana yana yin daidai yana yin ba daidai ba kowa yana yin daidai yana yin ba daidai ba to in dai kalmar sai kalmar su ba kawai annabi ya kira din ta kuma ga yan wuta to to shi kenan amma dai ita wannan Abdullahi zaki da zabi na ban yake Abdullahi bin faɗa Abbas ya ce sahiban nabiyyi ba da wadatarwa a ta zabi zabi zabi in dai waccan na hadisin annabi bai wadatar ba Ah.
ya kira din su ba da cewa za su yi gauta sahabba
ai an wai da caccanta Abdullahi bin Abbas da manzon Allah wani ya gaba a manzon Allah ne gaba yana da ya yawa da kira kai din kalmar su ba da yan wuta to shiwa shi manzon Allah da Allah kansa sallallahu alaihi to ina ga ibn abbas dan ya ce Mm.
ma'awai sahabi
to ala ya halin dai ni na ni na nuna maka cewar dan sabanin mu yawa ba yawa ne da shi ba ba shi da yawa kawai dan ina ganin muawiya kamar da muka ittifaqi ni da kai na'am ko da mun saba wajen cewa sahabi ne ni na yadda sahabi ne ni amma ba na sahabi bane ba to wannan kuma ya rike tsakanin ku da shi na Wannan da kiyama ya ka dalili na.
ji wannan sai kiyama mun ji tukuna amma ni a guri na sahabi Ko mun ji wa sahabi.
babban dalili saboda kun zama al'ummar musulunci duka na'am ba ta dauke wa wani ba Ha.
ba wanda bai izinin cewa ma'auye sahabi bane ba domin da ma'auye wa sahabi bane ba wata kila magana da ni da kai ba za mu yi ta ba dan ba ban taba jin wanda yazo zai kare eh Abdullahi dan Ubay dan Salul a harka ta musulunci ce shi ma yana bakin din yawa cewa ina yana kalmar magana su ba ne muna kalmar su ba ne ba ba kin sun ta ake ba kalmar suhuba muke amfani da ita To.
don haka na ina isra'i da kan cewa in dai kalmar suhuba ne Eh.
manzala ya raba ta ga wasu ma sai na wani ce maka manzala- sai na ce maka wannan na Ala- istilahi ne na mu'awiya ya ce wancan man islami dalili na kuma gaya wani ce na farko annabi ya kira shi cewar da shi da rundunarsa daga cikin musulmai da wani ce maka ba kafirai ne Yawwa.
kafirci ce da sannan kuma ila yau Kuma yake ba sahabban kawai nace nace kowane nace nace ɗan- duk malamin hadisi ya ce wa awi ya ce annabi ya ce wanda Ramadan ce Abu Lahab ya ce annabi ya ce ba Ramadan ce eh, Abu Lahab ya ce annabi ya ce ba ba abu inda ka kawo wannan ba ba inda za a yi malaman hadisi nan tsara kan ba kwarai da gaske ai annabi ya faɗa la ta la ta shi ummati ai malaman ala hadisi na balal al'umma ba la ta shi ai ba ummati al- malaman hadisi na al'umma ba.
ai ba malamin hadisi ba duk malamai da ka sani Eh.
na sunna gaba ɗaya suna kan wannan abu ba iya malaman hadisi ba in ka ɗauko malaman fiqh haka ne in ka ɗauko malaman usul fiqh haka ne na'am duk inda ta shiga za ka ga dai ana magana cewa sahabbai sun tsallake Eh, da wanda sun tsallake jawo na tsara yawa mu ma to to wannan shine kawai saraka to to izina cewa tunda sun ce ma'awi ya ce annabi ya ce to ne tabbatar da cewa ashe da ba mumini ne da ba sadaka ba Eh.
hatta misali kamar imamu nisa'i ko da aka ce ya kama naki bai kama naki wannan na mu'awiya ba amma ruwayoyin da ya rawaito na mu'awiya a cikin littafin sa ba su ba kuma shi da kansa yake faɗa eh, kamar yadda wannan ya tuka da sharaf ne ji yake kawo cikin littafin sa cewar eh, an tambaye da sa'i game da mu'awiya yaya sai ka ce ai wanda shi mu'awiya kamar kofa ce ta sabon manzon Allah duk wanda ya zo ya keta mu'awiya to yana nufin ma ba da huni zai afka kan sabon manzon Allah wanda ga shi abin da babban yake yanzu ba ga shi ya faɗa kansa ba Na sarki.
kwarai da gaske ya tashi daga kan ma'auya da su da kuma kan
ya yi wa talha ka gani ya tafi zuwa kashi sai na usman
shi ya ce shi ne ko kuma wani tabi kan da ya ce ba ina ka rubuta A'a.
a kan wala ka masa adalci Yau, adalci kamar ya adalci yanzu ni da kai ba kan yanzu na ɗaukar kace wannan bai inganta ba a gurin ba haka ce da mu Wannan akan falala.
sauraron da ke kace wannan bai inganta ba a gurin ba haka bane ba ashe ni zan iya tantance isnadi kai zaka iya tantance isnadi haka ne amma mu ɗauko labari zuu mu karanta a cikin lissafi mun yi kuma adalci mun yi mutunci adalci wato zai ce shi ya kashe ya kashe zai na kuma eh Aha. shi alha lala ga abin da ya faɗa kan shi ma'auya ga abin da ya faɗa kan abu sufiya ka gane wani kaga arabin da ne ya faɗo ba ya faɗa cewa mm, ya kawo ice ice ice mm, wannan musulmin kamata ya kashe shi hadisin musulun cewa wannan abin ya faru ne bayan fito mukata ai bayan ma ana ma madina shi ya kamata a ce mm, takobin Allah ya samu gurin shiga a wuyan wannan mutumin da faɗin su haibar da bilal ko Okay.
wanda wannan magana ai kaga tun kafin musulmin da su tun kafin fito mukata aka yi wannan abin tun lokacin da aka yi hudun na aka ajiye yaki aka yi wannan abu amma shi kaga zo ya tafi shi kan awa ya cewa ga shi kaza kaza shi zan ta masa addinai mara da shi to ai mahaifinka shi kuma a watsa sa ga abin da yake faɗa yake cewa yake cewa a, labari ya zo an kashe an an masa an cire masa ido ko Eh.
cewa za a mimma da idan kaza kaza har da a cikin a cikin a cikin a cikin sauransu gaskiya ne to saboda kaga wannan wannan wani abu ne wanda zai shi abu sauransu idan ka kala ka wani zanjan ai sai ni ban taɓa karanta littafin su amma mukan tattauna da shi sosai a kan musamman amma akwai littafin da ka ruwa shi ta tina ta duk na duba ta shi yi duk na duba sai lafiya kuma duk da zuwa ya zan gamsu mara yanzu bari ka dinga maka ba ka bari ga maka wani abu wanda kai wata tsaye ban zan sanya kowa karanta a cikin mukaddima ta biyu abin da ya faɗa kan lokacin da aka dawo a usara badar ba annabi ya nemi shawara ba na sahabbai na karanta ta cigaba amma dai amma dai amma dai cigaba ne na karanta yanzu a nan wajen da Allah da annabi da ya san ya gaya sai na abubakar magana saboda kare sai na ali bai tafi kan manzon Allah ba domin cewa yace a nan wajen gashi em, Allah bai taɓa saukar da fatawa ai wato nassin da ya zargi eh in wannan magana da ya faɗa wa'i wannan abin ba manzon Allah ne yi ba annabi ne kai zarta fa ai da kake kana yi wa sayyidina Abubakar ai da annabi kake kai duk mai hankali wannan magana sannan manzon Allah haka da sai a dakata a iya kuma ma meye mai dadi idan ka ce ibn taymiya ya ga wa sayyidina Ali magana ni kuma bari in ga wa sayyidina Abubakar san magana me kenan kai sai an kuma fita ai na kusa ai wannan akwai yan zalla kwanakin baya da suka yi suka yi irin wannan shirma wai wai wai suka zo suna zagin sayyidina Ali suna cewa yayi kaza yayi kaza kaji wannan na magana ji ka an ji kamar ta to ka duba ka duba wannan rashin mutunci an makaranta ina hikima wai wai ai su a gurin su in kai kai haka ai ka ka to ai mu abin da muka ce shi ne sahabi in dai sunan sahabi na ya ba kan zaki ya ba kan gaya masa bakan magana ko zafi kuma idan wani abu ya faru tsakanin sahabbai yanzu kaga a duk malaman sun sannan sun hada kan cewa abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya sayyidina Ali ne mai gaskiya sayyidina Muawiya shine mai kuskure ka fahimce duk gaba ɗaya ba wanda ya taɓa daidaita Muawiya da sayyidina Ali ba a taɓa ba saboda ai bambancin bambancin ai ya wuce lissafi wajen hawa ko goma sha biyu tsakanin matsayin na albar da sai na hawa hawa goma sha biyu in ka duba tsaba kafin sahabbai wanda yi kaza mutum da fata mutum da kaza sai fa an tsallake fa wajen hawa goma sha biyu sanan za a samu ma'awiya to ina da gani ai ba gani dama magana kawai ba ɗaya ce tun da sahiban nabiyya wa aku amal biyu wa mai kuma da kaza nika to kawai alkafu an ma shiga da bai kuma bai na hadin asabi na kai sahaba wannan shi ne sai an da ya faɗa cewa yake idza zukira ashabi fa amsiku to ai fa sawun bane shi to shi kenan wannan shari'a ta kaɗai a wannan a wajen ka kai sannan nan can kafa amma shi rabu nan ba nasi bane ba ya ba nasi bane ba waye a na kake nasi ne ma nawa na annabi in kafa amma shi rabu nan ba ba da gaskiya annabi ya ce idan zukira ashabi fa amsiku wannan shine kafa amma shi rabu nan bayan sahaba kuma ya faɗa yanzu misali idan littafin nan bari mu ga a littafin nan na dabari sai akwai magana da ya faɗa yau ba ya mun dabari to ka duba ga ga ga lafazin da yake kawowa kan magana cewa ƙarshen zamani wani abu zai faru tsakanin sahabbai na gashi ma ja fi التحذير من الخبث ما بين بينهم وبين من صبره عن انسب به فيكاو مغنى يكي cewa تكون لأصحابي daga muzo da jamani yake cewa تكون لأصحابي من بعدي زلت يغفرها الله عز وجل له بصادقتهم معي يعمل بها قوم من بعدي يكبهم الله عز وجل في النار على مناخرهم saraka wancan abin da ya faru Allah ya muku gafara da wannan annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma dama ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu sai mun shiga annabi nasu ne su kuma ta annabi Allah ya ba su saraka kaga ba wata magana tsakanin mu da su magana ta riga ta wuce gaskiya ne sai da nake kire Eh, to.
sai ba Allah ne shi eh ko da ya zama to azzalimi tunda ba ya samu kafiri bane shi Eh, ba mu- zunubi ne zalunci Eh.
zalunci zunubi ne eh wannan gaskiya ne zunubi kuma ba dama manzon lazi ma sa a kat manzon lazi ma sa a kat lazi yanzu misali shi wannan kasu ne eh lokacin da kwanakin bayan ke magana sai da umar na cewa an ce kawo takarda za a yi rubutu bai ka ba ai ka ji wannan magana ko na ji ta yau kuwa to na kuma to ike magana cewa wannan zunubi ne shi shi shi wa shi asiri yawwa ike ga wannan zunubi ne domin ya saba wa manzon Allah annabi ya ce ayi shi kuma bai ba ai ya ne masa gafara shi ba shi wa shi asiri
ya nema wa zama shi sai na umar yanzu shi ka kazanta ka sun zai nema zai nema zai nema ka wannan ai hankali da jama'a ai hankali da jama'a kafin jeni sannan kuma ka gane a wannan lokacin da yake so ya kare ya kamba magana da sayyidina ali galabi na abuja ya lokacin da yake so ya kamba magana da sayyidina ali yake faɗa wannan yanzu ya zai idan aka yi masa muƙabala da kuma hadisin da ya wuce sai bukhari na magana da cewa rubuta muhammadu rasulullahi yake goje eh shi ma na sai ce sai sai ce ba zai goge ba hannunsa ba zai iya goge wannan ba a nan wajen mai ishi eh
to Allah ne zai ce Allah me wannan magana me zai ce wanda kake ka kake dai kare kake cewa Abdullahi Umar yayi kuskure to ya ce an ce masa yayi bi ba haka na kawo kulya kulya zan da zai yi khalifuna an amri to anan wannan sun na me yi da ata da da yi an amri na mukhalafa ce kuma walau ko da malamai sun suna zuwa a karan kullum sai na faɗa yanzu ba za su nan faɗa ko da malamai sun ce wannan abin wato ladabi ne yawwa yadda kuma malaman nan suka ce ya gaji ya gaji shi annabi bai ce ya gaji ya gaji ya gaji ya gaji to rayuwa ai ba ka tsaya kaji ba annabi bai ce da gaji bane ba eh annabi bai ce da gaji bane ba cikin kuma bai nafsu kuma bai zarge shi ba shi kuma wancan ya yi zargi a can aina ko mu an yi to baya halatta a yanzu na za a a garin wani annabi eh tamkar ilina to munaza yake magana kan ta ko kuma sa'a umarni ke kama magana ka a wannan da kala biyu abdullahi bin abbas Mm.
zai bai kika tilkar rabiya Mm.
tilkar rabiya tilkar rabiya wani hadisi eh to ashe yace maka wannan fitsara a'a na zuwa ita wannan fitsara.
to haka ne ita wannan kana ji ko abin da sa ga na na na na kauda kai sun dazo magana saboda kaga ba mu shige Ni ta ba ba ma na son magana yawwa kuma wannan magana inda za ka ji a wurina idan wannan magana ta Kana tabbata da su sai dai abin da Allah ya tabbata kana da abin da Allah kana ya tabbata.
idan wannan magana ta tabbata na farko akwai kana da abin ran Allah zaka shi ko Mm, wannan kuma shi kuma annabi na cikin wa'ayinsa har juma'a har asabar har lahadi sai ran litinin Allah ya karbe shi Mm.
haka ne haka.
to sai annabi bai faɗi wannan abin ba shi wannan na cewa hatu aka tubula kun fita Na'am.
sai bai rubuta ba a wannan kwanakin Yeah.
wannan ya nuna cewa dama abin ya ba da shi a- dama maza a'a ba sabon sako bane ko ba sabon sako bane ba kuma sannan bayan ba sabon sako bane dama yana so ya ba da abin ne ta hanyar kamar shura a nan maliku zai ce wannan umarnin na rubin ne wannan umarnin wajibin ne kada haka bane ba Gaskiya ne.
to ya kuma kamar sabi ba za su gane irin wannan kunce kuncen ba gaskiya to ashe kaga wannan inda a ce wajibi ne to da annan ba zai shiru ba na sani ai na so wannan wata wata hakan da baka hakan da baka to da annan Allah sai ya rabu ya rabu balle ma unzo ya tafi rabu ko eh wa in lam tawallu fa fa ba lan ta risalatu eh kaga wannan kenan cewa ashe ashe isar da aikin nan na manzon Allah Ina wuni?
ina ne Na gajiya. Ina wuni?
Allah wannan mutum ni Yawwa.
kaina- ni kaina a kiwon ni mai wannan ba ba daidai ba a shigo ne wannan cikin al'umma kuma na maka zargin da ake masa ba shi da matsala ba shi da amfani yawwa kuma ni kaina ba ma kai ba ma sarki na rubuta masa maganganu da yawa akan ba ma wannan ba akwai maganganu da yawa da iyakar ke goma ni ma na rubuta masa maganganu da yawa akai musamman inda yake cewa sai na umar kan hana rubuta hadisai Mm.
lokacin da ta tara bayyan musu rakiya zuwa za su je iraki Mm.
zuwa da su za ku tarar da wanda suke san littafin allah suke tsara kan hadisai iyakun wal kasrat ana hadisi rasulullah sauransu Mm.
an yi mangano a lokacin ni kaina da kaina na yi masa rubutu da yawa a kai duk wannan ba balala ta wuce a kan sallah to shi kenan aka rubuta ni dai na ga ai bayan Allah Mm.
ba especially Abubakar Umar Usman Aliyu na na Aisha Hafsa Abu Eh.
Musa Ashari Talha da Zubair Mm.
mu ba mu da wata matsala a kansu Mm, ba matsala ni gaskiya ba da To matsala amma kuma ai in dai muharabar da suka yi wa sai ko da shi ba ita bace kadai ko sannan kaga ga nasi na cewa ya dubu mu ya dubu na yau Ah.
shine magana ba wai magana muharaba su sayyidina Ali ba. dan in muharaba su ga sayyidina Ali shi ma'awiya to ai kaga ai huribu min qabul tun kaga huribu min jihati Aisha min jihati Talha min jihati Zubair da sauransu amma annan magana cewa ya dubu mu ya dubu ya dubu nari to to shine shine mahallin Wannan tattaunawa hukunci ne, da kake gaskiya.
magana a'a hukunci ne amma wani iri mufassili ko kuma mujmali eh mujmalin hukunci ne ko kuma mufassili?
wannan mutu bali ne sai yana kan Muawiya ya aka yi mun mufassili ma'ana yana magana kan shi ne aikin da ya aikata da shi da waɗanda suke tare da shi to ai kaga ai kai kace wannan a'a ba haka bane ai mu wannan ya zama ba ba mujmal kace tunda kai bayani kace mu in kace ya kuno yana kiran su fasara mun a ba fasara me zai baka ma- ma'anarsa su suna kira mana kuma Muawiya su zuwa ga wuta amma yana kiran su zuwa ga aljanna to yanzu idan wani wani ya ce maka ai ma'anarsa za ka ji mana ai kira ma nake idan wani wani ya ce maka ma'anarsa shi ammaru yana kira akan a zo a yi wa sayyidina ali mubaya'a a bi shi ba eh shine kira ya zuwa ga aljanna Ah.
shi kuma wannan yana cewa a'a ba zan yi sai an fito mana da kasar su Usman mun kashe shi kuma wannan shine kira ya zuwa ga wuta Eh.
to kuma sai ka ce ga abin da annabi sallallahu to ashe ne ma ka ka ashe wannan wannan eh, akwai ijma'i shi ya ce ba magana wannan mutum yake na sani za a yi kira wannan zai kira zuwa ga wuta wannan zai kira ga aljanna Mm.
ban sana ka ce a ka magana a daidai wannan zai faɗa ra'ayi tsaka wannan zai faɗa ba a'a ba wai haka ba Magana nan ma- ce- magana ce akwai ijma'i a cikin ta eh akwai ijma'i ba mu fassara magana ba to ina jin ka akwai ijma'i Ina jin ka.
tun yanzu misali ya duƙuna yanzu misali a ma'awiya yana kira zuwa ga wuta ko ko in ce jama'ar ma'awiya suna kira zuwa ga wuta shi kuma amma shi kadai yana kira zuwa ga aljanna haka aka ce ko
haka aka ce aka hankali ko jama'ar ma'awiya aka ce ayo jama'ar usaina da aka suna kira Allah ya siffanta jama'ar Muawiya ce asul bagiya ne Mhm.
da da una kuma ilan nari
a ina zuwa ya fi san su ta bayyana ko ce asul bagiya ne
Mm.
da da una kuma ilan nari to shi kuma fa akan san ke wani ayi shi Mutane annabi- amma kuma yana kira zuwa ga wuta eh shi kuma amma shi kuma kadai.
shayi din a Ah.
لكن حديثنا ايش؟ ويها امار تقتل ويها فئة أمار الغالي يدعونه في دخول في أصل الغاية عمار يدعوه ايوه امار ne shi kadai yake kiransu a nassan hadisi karara galibin sun nufa da mutum ya shakar magana أكرم الله.
yawwa إيه.
idan muka nan nassan hadisin To.
shi amar shi kadai Na'am.
yake kiransu zuwa ga su kuma sun aure suna kiran ammar zuwa ruha Mm.
to shi ne muke magana kai sai wanda ya wuce manzon Allah ne yake eh manzon Allah ne na yake ga musallafin Allah eh yawa ma ne magana Yawwa. manzon Allah ne yake waɗannan mutane Ba ba su lokacin- aure masu kira zuwa ruha eh wannan sai wani daga baya sai ya zo ce waɗannan masu kira zuwa ruha eh ba ƙwaratu wani shi da yiwu da dama na su samu ina fata ka fahimce ni ina jin ka a kan kallon ka duba kitabul wannan na sunan ta musamman da ibn abi shayba na duba
ka ga hadisin da yake kawo akan magana kusan dinnan na gani to to yaya akwai wanda kai yarda da shi ko kuma dole ka yarda da shi ba?
wani akwai na da shi akwai ne ya magana shi amma da kansa akan jama'a magana da za su fara Mm.
ko ma hannun shaɗin magana da shi ne lokacin da wani izayi zagi na daga cikin mutanen sai da ali ya zagi mutanen muawiya yake cewa ka bar zagin su waɗannan ƴan uwanmu ne suka yi mana bagayu a kanmu Yawwa.
muke yaƙar su da bagayu da suka yi mana kuma wannan ba ma a musannaf na ibn abi shayba ba Mm.
hatta a cikin nahjul balaga an ka kawo da yawa gurare tuni ba su yaba ba Eh.
la tusabbu ahla shari la Mm.
tusabbu faj'alu wa kana faj'alu bi du'a Oh.
ce Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan wani ta yi Eh?
ba ta yi a sa addu'a kawai eh kwarai kuwa to a haka yanzu misali yanzu kamar Haka ne, har yanzu da- da ba ma amma da- yanzu ka ka ji ne Kamar da aka wadin na kai maka ita.
kamar yana zuwa kamar amma shi akan kansa Eh.
da abin ya faru akan kansa Mhm.
kaga a gurin sa ya san matsayin wayannan mutane Mhm.
mutane wanda suka yi zama amma wani sai baka a yi musu addu'a Mhm.
ko Na'am.
kaga a gurin sa wayannan mutane ne yan uwa wanda wannan abin ya faru tsakanin su Kwarai.
kaga babu wani rikici Babu zai kafirci.
yawwa ba maganar kafirci ko na Amma- amma maganar Ila magana bagayu ce kawai.
bagari to ai bagari da ma an riga an faɗa kira zuwa ga wuta shi ma duk Kuma zunubi ne kana so mu ɗauki magana amma amma ya faɗi ba ya faɗi magana.
zunubi kira zuwa ga wuta kira zuwa ga wuta zunubi ne.
Zunubi ne.
Yawwa.
Wanda kuma ba ka da ijtihadi.
a'a mace dai A'a, na dai- sai dai ba kan a Allah.
to yanzu a- akwai magana ba ya fahimta ba Annabi ya ce wannan kira ne bata ne zuwa bauta.
da ta ce wannan mutumin da zai yaƙe ka dan wuta ne ka fuskanci magana ba to da magana ta zata wuce amma yanzu misali kamar misali ne to sai ka yi zuwa bokai alfasha ko bokai zunubi ne ko bai tuwo ba.
ya duba Sai ya tuwa shi ne mahallin shayi.
Ya tuba?
A ina ya tuba.
Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani Ka sake da yawa magana mu da wacce baka fahimta.
to Karam Allah.
to Magana da muke da kai a wancan farko.
mm, ya je yaƙi ya je yaƙi ya je yaƙi mm.
saboda haka Allah ta ɗauko aya ya kafa yanzu wannan ayar kukan da ka- kai da kai kawo kawo kawo mana labarin kukan nan cewa har yayi kuka lokacin da aka shi sayyidina ali ka zo da ke jama'a ya ya kai ya kira guda yawwa ya yana fi dai aliyu ta kwanta mun aliyu ya Yawwa.
ya kama kaza ya kama kaza kaza kaza ne ne wannan abubuwan wannan baya nuna cewa wai shi a wannan kuka da yake Mm, tuba ne.
tuba ne da yake baya cire ba ba to shi kuma ya fito ya rubu ya gaya ma cewa ya tuba Allah na faɗa maka Eh.
ga aikin da yake aikatawa a Bai bayan canza ba.
bai canza- bai canza ba Mm.
na farko shi ne gabatar da ɗansa fasiki Mm.
a kan mummune malam ba su na gini
ga haka ya gabatar da shi akan wanda suke mummuni wanda suka fi shi wanda suka fi shi Mm.
kuma na jikinsa suna zagi mama ne Mm.
ibn Daga da cikin- kuma ya faɗa kwarai daga eh a a kuma ba su kun da ta buɗa mu Mm, mm, ina jin ka.
Ni na fahimci magana da mana ta kusan duk tana aiki eh dama ai magana ta ta ba da sai ya buɗe wani mahallai a'a da ne yasa ka tun dazu ai da da mun tafi dama akan ai baka tun farkon tun kana da alaka ta ta magana tun da ba kafiri ba yawa eh ai dama babban tashin hankalin mu mu eh kafircin da ake bashi ko da ana da ake saukarwa a kansa ka ji masu la'anta su na ji sosai to to wannan shine mu a gidan su da muke tun da dai ala ayyi mu hal waɗanda suke jikinsa Eh.
suna zagi mama ne ɗan na ba Mhm.
ba wata ruwa da sai ya hana su shi kuma imamu ali an rawaito wanda suke tare da su Mhm.
suna gadin mutanen sham yana hana su To.
hatta imamu hakim hafili ya buɗe guda babi a cikin babin sura Mhm.
babin da yake magana akan kore mutanen da suke gadin mutanen sham Hmm. korarsu da sai na ne eh daga ma inda arzin sama yake Mhm.
kada su daga inda yake amma mun ga abin haka kan to barka ji a'a ina son ka fahimci kuma ma imamu hakim ya ga hadisi sama da guda goma Eh.
yake nuni